بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فاتك على السلام ويسر اليوم واحلل عقبة من لساني قول قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم الخميس بقي زواج المحرم شكرا تدوب الذي يقول دا ثلاثين ساعة أربعين ساعة والذي دا عشرين ساعة ga wata shekara ta dubu biyu da sha bakwai miliyariya duk da wasu suna ta wato rubar kasa cewa yau shida ko bakwai wasu suna ganin ma takwas kai ko bakwai amma dai sanarwar wata cikin mutum ya nuna yau bakwai da wata goma takwas sau da aka azumin tasuwa da ya ce ban sha Allah zai kasance a saboda da ya amma wasu suna ganin juma'a da ko shakka ba mu ran da mu da ranar sarkin musulmi ya mu to shine ba ne yake idan ba ban ta ba muna cikin wannan littafi da albarka al'adab al-mukhlas na Muhammad bin Isma'il al-Bukhari mu kuma darasi guda na kuma ba da yawa darasi na nawa muka tsaya na san dai mun darasi na gida na ta mutu za mu tafi da rafi na da rafi da ya kamata a saka alawa yawa al-mukri ko a cikin da mu da da za mu ba mu tsaya za mu tafi da hadisi na cikin da babu da yake magana akan biyayya ga wato iyaye ko mahaifi wanda yake musulmi ba ma musulmi ba bani da hadathana al-ubaydi hadathana al-ubaydi Umayyi shine Abdullah bin Zubayr ibn Isa Abu Bakar al-Asadi wato shi wannan malamin Imam Bukhari ne Imam Bukhari wato ya tafi rance da Imam Umayyi sai dai shi Umayyi yana da kuɗi kamar da ake yawan faɗa mutum ne mai kuɗi Muhammad bin Umar a to ai mun biya shi baka ji abin da malam Musa yake ba cewa mun biya babi na na sha yawa babi na sha uku mun fara shi muka tsaya a kan ko yawa za mu tashi hadisi na gabansa ba mu da ne yake mun biya wanda har kai tambaya cewa me yake kan hudu malam Umar hadino mun biya حدثنا الهميدي مكتي الهميدي ما له امام البخاري امام البخاري كما يتاتي رسول الشيري امام الهميدي yana da fiki dan ya ga ma kawai da aka zo karatun nan sai ce kowa ya tafi in kuka dawo wani karatu kuma yace ku ya ku je din na gore amma kuma kai ya ku ya ka ga karatu dan Allah ya bashi wato fikira da yawa imam al-humaydi sannan sai yake cewa qala haddathana ibnu uyayna ibnu uyayna sufyan kenan shi kuma malamin ubangi Allah ba ku sarki ya maka wata baiwa yana cikin wato jagorori na musulunci kuma yana da hikima sosai domin ibnu abi yana cewa bai taba ganin wanda ya san littafin Allah a mutanen da ya sani sama da ubangi a da sama da ibnu ubayya dan Allah ya maka baiwa yana cikin wato mutanen da suka yi addu'a Allah ya rahama dan yayin aikin hajji sau 70 duk shekara idan ya bi sai ce Allah ka sa dawo shekara da yawa sai kuma ya kowa annaka bai yi ne zai ce ya wani ne kunya kalafi baya ce kuma tambaya sai hakura to a shekara sai ya su biya da gona ne da ya kuma roƙon ubangiji da za a bai to amma da yake kaddara ta riga ba ta sai hakura daga wannan shekara dan an ce ya mutu rana asabar farkon watan rajab shekara ta dubu ɗari da casa'in da takwas karni na biyu a ƙarshen karni na biyu ke kuma an haife shi ne a shekara ta ɗari da bakwai kaga ya shekara casa'in da ɗaya a duniya Allah ya warke tsawon rayuwa to babban malami ne shine ibn Uyayna kana yake hadathana Hisham ibn Urwa Hisham dan Urwa dan gidan wato Urwa ibn Zubayr ya zantar da ni kana yake akbarani abi mahaifina wato Urwa dan ibn Zubayr ya zantar da ni kana yake akbarati asma'u bint Abi Bakr Asma'u yar Abu Bakar mahaifiyarta kenan yace ta zantar da ni asma'u kai ta yi kira za su nika kai wacce ta rika kai wa annabi alaihi salatu wasallam da sai da wakar abinci lokacin da suka yi hijira tafiya doguwa wanda wani malami ne ke kwatanta mana cewa tafiyar za su je yi kamar daga gidan gwamna zuwa bisi a kafa daga gidan gwamna zuwa bisi wannan kuma ta yi aka take tafiya a kafa ta ji ta kai muka dawo ta dawo kullum har suka bawa wannan wurin wato kowa ita ce asma'a za ku yi kai sannan kuma an haife ta ne kafin hijira da shekara goma sha bakwai ishirin da bakwai kafin hijira da shekara bakwai ta mutunanta da wuri an gane ku don an ce mutum sha bakwai ne kawai suka fita suka riga ta shiga musulunci ita asma'u mutane sha bakwai ne kawai ta kuma hijira lokacin tana da juna biyu dan shi ne ana zuwa ba jewa ta haihuwa Abdullahi bin Zubair shi ta yanzu shi shi aka fara haifa a Madina bayan an yi jira ana zuwa da cikin da juna biyu da take ana zuwa ba jewa sai kuma Allah madaukakin sarki ya sauke ta lafiya ibn Zubair ke eh hakke makaranta ne sannan ta ba da wasu labarai da ya kamata a ce in dai da rawa ake so ta gaskiya irin da ya kamata a alƙalaura dan kawo kace ta auri mahaifin Abdullahi Zubairu bin Al-Awwal mutum ne mai zafi dan shi irin iyayen nan ne da yara su yi laifi da shi dan ya jawo wa Ibn Zubair Abdullahi dan Zubair shi da ya gasu jari saboda haka take ta aure shi ne da komai dan shi take masa a tafiyawa ta dokin su take ita take zuwa ta yawa yanzu sai wa dokin cuta saboda haka kaga wannan shine role model ko ba wancan ban za a fara drama yanzu sai ga an fara tun daga farawa har a gama a gida ne tarazu ko tai kana nan kaga gidan su ne sai ne amma yan so take an zuwa wurin ta irin wannan gidan za su yi ita ake samu matsala so da jiro wannan abubuwan tasiri yake a zuciya kusan abin da ya shafi drama ko wasanni yana da tasiri sosai ko da a gidan haya suke to wallahi sha'awa musamman Allah ya mata kira tana ganin kyakkyawa ce ita to so take ita ba an tashi auren ta a kai ta irin wannan gidan kuma sannan tunanin ta na biyu in an yi aure fa irin wannan rayuwa za a kai rawa da waka ba wuce da zai yi wannan abin ba wallahi ba zai iya ko magana ta cewa wani abincin an zo an kawo abinci a ce a yaba ba wuce ka tambayi yayin baka ji ba za a iya wannan duk wannan ƙarya ce kawai abin da nake gaya wajen kawon mu kenan nake kin gara dabi'a ta gaskiya shine duk ran da kika kawo da gidan ki abinci ka ga yaki to ya ce yayi da amma wannan magana ce ta amma yayi da yayi karanci sha'adar dan kinje ce da ba ta ba su ma kuma ɗan jirama su suke iya wani idan Allah ya zama lokacin Allah ya mutu bakin ka ka faɗa cikin da baka aka amma wallahi ba ta biyar ba hauje ne ya ba ta ga yawa kuma gaskiya shi ka ake kidire ne a ce mu ga abubuwan da wannan a faɗa da wannan shi ne matsala ni da ko islami abu da yake yawan ga yawa mata ke wacce rayuwar ta kanya ce kai yake wallahi za a saka in ana so a more a dawo rayuwa irin ta wato gidan Allah da ta akwai yadda suka rayu sai a zauna lafiya yawa to shi ne wani yake ga mana ita wannan baiwa Allah kuma abun wadadi shi ne asma'u asma'u ita bai biyar wato ita sahabiya ce babar ta sahabiya ce oke ita babar ta bata musulunta ba kaila kaila ce wata musulunta ba mai da yake kenan kaila ce binta Abdul Uzza amma kaga matan da sai na wakar ya aura ba sauran duk musulmai ne amma ita ummu rumma mahaifiyar na na ya domin asma'u ta yi girmi na na ya da shekara goma sha ya yi tafi sosai ba wai ta kusa ba ta girme ta sosai to saboda haka shi za a ke cewa wanda ya haɗa balala irin da abdullahi dan zubair wato za a ji ba kafin a same shi domin shi sahabi ne uwarsa sahabiya babansa sahabi kakansa ba sahabi shi ne ake cewa arba'atu sahabiyya sahabiyyu duk tuhudin sahabbai ne to Abdullahi dan Zubair Allah ya masa wannan falala ga kuma mahaifiyarsa wadda da ƙarshe za ku ga da ƙarshen rayuwarta ta maka ne amma kuma har ta mutu a korinta ko ɗaya bai faɗi ba ko ɗaya can bai faɗi ba amma ta samu matsalar ilimi bayan a jaɗin wuri wasu sakabi ya kashe shi ya sa a rataye kansa a sama wata ran ta fito take cewa wannan har yanzu lokacin sako da shi yayi bane saboda bayan ajabi ya sa an makale kan sai ya bashi kuma kwana da kwani ta kai shi ya kama ko bayan wannan da yake ajabi dan gari ne sai ya shiga kai da ita wata ran ya ji umma ina kwana ta ce a ka je ne ka nemi umman ka ni uwan wanda ka kashe shi ajabi wato kana jin da za ka yi kafara su kai yawa yake uwar wanda ka kashe shi to saboda haka bayan an binne a Abdullahi bin Zubair ba ji ba dan bai ta kai ta ci uku ba ta bi ta ba Allah ya maka wato ya maka rasuwa to ita ce Asma'u binti Abi Bakr bin Siddiq Allah ya kara musu yarda قالت لك أتتني أمي ما هي أتاتا زوري إذا كيلة بنت عبد العزة كيلة بنت عبد العزة راجبة تنا من فتعي فتعي لي تنا من فتعي ماذا أنا فتعي لأجي سوتي فتعي أي أتتاني أتن في بير بنتا تنا من فتعي تجيتا واتو زيانتي أتا domin tun daga lokacin da aka yi baran baran sai kowa ya kama gaban ita ta ki mutunta ta ta ta fitar dan ta aka yi kamar da Abdullahi dan Zubair yake faɗa aka yi da lokacin da take kara tunda ita ta kike ba musulmi to sai ranto shi ne za kuma yadda ta ba ta awa ta je gurin ta saboda ba musulma ba to shi ne wata ran sai ku ayin ba za ta yi ta kai wa yadda ziyara a zamanin annabi alaihi salatu wasallam fa ta'alti nabiyyi sallallahu alaihi wasallam amma da yake musulunci shi ne gaba kace sai na tambayi manzo kira da Allah Allah ta tabbata a gare abin da ya faru shine da na aika ta aika aje a ga wata gawa wacce ta zo yanzu tana kofar gida bata mutulunta ba ta bace ta shigo afa asiluha inna dadan mata da zumunci kana na abda dana ya ta tambaya Allah alaihi salatu wasallam shi ta aje wata ta tabbata kana ibnu uyayna malamin malamin imamu bukhari yace subyan fa anzalallahu azza wa jalla fiha sai Allah ya saukar da aya akan ta la yanhaakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fi din walam yukhrijukum min diyarikum Allah baya hana ku ku tare da zubanci ga waɗanda ba su yake ku ba a addini ko da kafirai kuma ba su kore ku daga gidajen ku ba ba komai inna ma yanhaakum Allahu 'anil ladina qataluukum fi din in waɗanda ake hana ku shine wanda ba musulmai bane kuma suna yaƙa ku to wannan ka sai a zaman bara la tajidu qawmun yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم إلى آخر الآية to wannan shine to shine malai yake ga wanda yake suratul mumtahina ko mumtahana to kaga wannan hadisin ya tabbatar da cewa ko da iyaye kafirai ne malai suka ce ko da ba ya dunka shedan ne in dai ba shedan ki ne ba ubani wa za ta bi ta kalbi kenan in kana neman wanda yake kowa ya a duniya ai shedan ko duk da rauni a bayan da kike da zuwa ya duk wannan yan baye hadisi na gaba haddathana Musa shine ibnu Isma'il at-Tabuzaki kenan shine wannan Musa din to sai yake cewa kale ya haddathana Abdul Aziz bin Muslim shi ma ka ce suka ne ibnu Kirki ne yana cikin mafaji yawan bauta a lokacin sa dan ya rasu ne a watan Zulhijja shekara ta 167 shi wannan bawa Allah ta ji wannan kalmi na biyu ne za ka ce kalmi na biyu kaga tajiri ne ko yana cikin tabi'ai yau to shi ne yake cewa ana Abdullahi bin Dinar an karɓo daga Abdullahi dan Dinar shi kuma wannan dama an sha yawan faɗarsa maula ne da Ibnu Umar bararran bawa ne na Abdullahi dan Umar to sai yake cewa a kana yake sami'tu Ibnu Umar yaqul na ji Abdullahi dan Umar yana cewa ra'a Umar radiyallahu anhu ummatan sai ra'a sai na Umar Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda ya ga wata riga al'ulla a larabci shi ne tubar a ba tubar da complete ko akwai bambanci yan bambanci sun san bambanci tsakanin tubar da complete to complete shi ne kaya iri daya from up to down tubar kuma kawai wani tsinki ne ko dalili sai a ce ga shi nan za ka ji nuna tubar da ga wani abaci ne tubar tubar ce sai ga aka kawai hular ta haɗu da daga daga aikin ko da wani bangare da yarin da ta ne shi ne tubar conflict kuma kuma shi ne da zama hakka a tun da ake ki zo da haka annabi alaihi salatu wasallam ya ga wannan wato hulla din wannan kayan conflict saira wanda a jikin su suna da layi layi da ko baki amma dai suna da gale shine saira ko kuma wasu ba da gaskiya abin da ya zama cewa ya layi layi ba alhariri ne kamar zanen jikin wai da za a alkabban manyan sarakuna na Saudiya jikin da ai wannan jan abin alhariri ne ake azubi to sai rauto irin wannan ne to bawo ana siyarwa wato riga ce ne to faqala ya rasulullah sai ce da umar ya ba ikin Allah ibda hadi ka kai wannan rigar bal bal hayo wa juma'a ka rika ta ranar juma'a wai da da haka wahudu ko kuma idan ayayi baki suka zo maka kare yake inna ma albatu hadi man la khalaqa lahu irin wannan riga mai alhariri wanda ba shi da rabu a lahira shi yake sa ko da wai annabi ali zai tsala ya ga ya bada cewa wato lahu fi dunya wa lakum fil akhirah ta ji sai a duniya mu mu kuma a lahira za mu sa alhariri arabun ne na muke sa alhariri arabun to shi ne yake cewa fa dan nabi sallallahu alaihi wasallam bin hadi ulad fa usiyatu sai aka zo mu zikira da Allah Allah tabbata a gare shi fa utiyan nabiyya aka ne gaba makulun bi sai aka zo mu zikira da Allah Allah tabbata a gare shi ne da da irin da bikulan da wannan rigunan kuma irin wanda annabi ya rada ya ce sai ga ji an samu kyauta fa arsala ila umar bi kullu sai annabi Allah ya ce sai ya dauki da ya je aika wa sai ya wannan sunna din complete ba kana shi kai ba ga zuwa sai a zanta wannan rigar wa qad qulta fiha ba'un hakika ka faɗa abin da ka faɗa akan ta yawa cikin Allah ya nan yace wanda ba shi da rabu a lahira su kike ka to ka kuma ai ka bari yace Allah ya sa bayan lafi da annabi yace kale yace ni lam atika ko atika li kalbaka ban ba ka wannan rigar ganka ka ba akwai abin da in an haramta shi haramci ne ne na tawa ko amma kuma ba haramun bane ga yabo a wannan kace ne kamar gwada ne ai haramun ne mutum ya saba amma haramun ne gajiya ko ba haramun bane ya jiya sai a jiya to shine yake cewa kale yake ni na mu wadi ka ni talbata walakin tabi'uha aw taktuha sai dai ka siyar aw taktuha ko ka ci fasantar to abun tambaya nan ka ci fasantar wa za a bawa to bara mu ji waye ba fasala bi hauba ila akin nau sai sai da Umar ya aika wa dan uwansa an gane ko wanda malamai suka ce wato sunansa Usman bin Hakim dan uwansa ne na bangaren mahaifiya wasu ba suka ce tare da su aka yi tare to dan uwansa ne na bangaren mahaifiya min ali makka daga mutanen makka kawala an yi silima kafin ya musulunta kafin ki mun tambaya akwai bidiyon da za ka kalla a nan ake idan an baka abin da yake haramun ne za ka iya ba wani in dai ba musulmi bane ji amfani da shi ku fahimta ka anan to kaga idan mutum ya fahimta ka yayi fahimci kuskure dan wani zai ce shi yanzu an kawo masa giya da jinsu ne shi baya sha shi ba a wuri ko ba haka bane sai ya ga shi sai ya ji da wannan hadisi to ba haka ake nufi ba cewa ga lokacin da aka bashi shi ma ya bashi ya yana da mata ba ta ce ba wancan shi ya fi sani shi ne dan uwansa amma ba ya bashi bane dan ya sa haka malamai suka yi jirgi in ka duba kero na hadisi haka malamai suka yi amma ba ka duba jirgi ba za ka iya wannan fahimta ko ni farkon duba hadisin lokacin da ana biya mana shi da nakan lakai wannan abu ya faɗo mu aka sai da malamin ya yi bayani kuma daga baya mutum ya samu gani sai ka ga bayanan da malamai suke a kai cewa ai ana rufin kaza kaza kaga ake karatu ne dan ne da bukatar mu je makaranta a koya mana in ba haka wala kai gurgo fahimta sai kai fahimta wasu da za ka yi ganin suna ganin mutane a bai to wannan shine bayanin da malamai suke idan aka baka alharisi yanzu ya haka ma ya halatta karba sai ka ba wa makaranta in ba haka ba ta waje ka siyar haka gon ka karba ka siyar ko ka ba wa makaranta amma jiya an ka karba sai dai ka bata abin da yake Allah ya haramta ya haramta shi gaba daya to idan ka karba sai dai kai asara ba dai ka ba wa wani ba abin da take ku yawa yanzu ba za ka zo ka ce eh ga kare haramun ne na mutum suka yi amma musulmi ne suka yi amma wani can tun da babu zane ba za a bazu sai halatta ba sai halatta ba wannan shi ne a dunkule hadisi na gaba babu babu da ke hudu babu la ya tubu walidai babu da yake magana akan kada wanda ya zaki iyayensa kaga wani mutum zai rika babanci sai a abu تبني عنك ليا بجيئة فكل الذي يقرأ عليه يوم حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان ابن واتو سفيان الثوري كل الذي قال قال يقول سفيان الثوري يجري مبدا قال حدثني سعد بن إبراهيم سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن كده yana da yake alƙalai a Madina a lokacin sa shi wannan bawo Allah mutum ne mai addini kwarai da gaske mai kamewa kuma dan an ce sai dai shekara arba'in yana azumi shekara arba'in yana azumin nafila ba wai kullum ba na nafila duk lokacin tunda yin kullum ai kun ga akwai hadisi da ya magana a kan to sai dai yin shekara arba'in yana azumin nafila wata kila in yana litinin da alhamis ya taɓa fashi ba idan yana ayyamul bibi ba fashi idan yana asiya mu dawo ba bashi dan ya rasu ne a shekara ta 120 yana dan shekara 72 Allah ya masa rahama to sai yake cewa an Abdurrahman oke an Umayyad bin Abdurrahman an Abdullah ibn Amr qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-kaba'ir yana daga manyan manyan zunubi me kabira ne duk zulubin da idan ka ji an ce mutum ne za a kora shi a wuta ko zai da goma a wuta a ce ka yi da fiha ko Allah ya tsire masa ki duk wannan abubuwan kabira wanda ya ce goma da duk wannan abin da ka ji wannan abubuwan ya fito a kan sau ko abin za a yi wa haddi to kabira ne wannan shi ne alamomin da malamai suke faɗa da ire-iren to yake yana daga manya-manyan zulubai an yi kima rajul walidai mutum ya ci mutuncin iyayensa a cikin da asabu duk daji ne amma bambancin su shine suka ce a cikin ya fi zafi cin mutunci ba ji an ba da mutane ba amma dai kowa ya san me yake nufi da cin mutunci wanda za ka zo a gaya ma wani abu wani zai iya zuwa janna ba a jar daga gurin aka gaba abu ta wuce amma wanda ya zo faɗi wata magana ya ci mutuncin sa sai ka kasa gaba to mutum ya ci mutuncin wato an yi cewa rajul walidai mutum ya ci mutuncin iyayen sa ya zage su tsakanin kai bai ci mu sai da bai ce sai a mutum zai zage iyayen sa ya ci mutuncin kana sai ce shi rajul mutum ne zai zage wani fa ya ci abawu wa ummu shi ma wajen zai zage mahaifinka da mahaifiyarka kai ka fara zagin sa sai rama to kowa ya zagi iyayensa wasu malamai suka ce wato fa ismu ala al-bahi ne bun yana kan wanda ya fara domin wa ina qafti ne ba su mu bi ne ba ko kifuli wala in sabartu la huwa khairul lisabi inda mutum ne zai ba da kuwa sai kai ba da inda zaka hakura ya zo amma in kai da kuwa to ya zagi iyayensa domin shi ya jaza mu ya jaza musu haka kawai suna gida ko sun mutu ba ya dage musu zagi bi za a ga mai hankali baya zagi idan kai aka zaga ko da ka ji ciwon abu baka jaza wa iyayen ka ba za mu zo nan gaban mutu ko masifa ka janyo ka jefa wasu abubuwa na tashi hankali za a gaya wa iyayen kamar yadda idan musamman sun mutu kamar yadda idan kai musu abu alheri sai an gaya musu malaiku za su ce sai kawai mutum ya ga an an yalwata masa kabarinsa ana taimaka wato annajuwa ana girmama shi sai ce ne ba ra sai an kawo ne shi ne sai abin albarka shi ne kai sai ne ba addu'a sai da iya kama mahaifi ko yana kwanci idan Allah ya daga wanda ya dauko musu da hukumar misali ba shi dauko musu zaki da akwai da ga dabi'a ce a matasa su wadan su da zaki ne idan kana da aboki ne wa san zaki ko ka san su kawo shi ne san da kima iyaye ba kai ka sani aboki ne wasan zaki ba abokin kirki ba ne Allah dan ko ba ka yi wajen sai kai ka ne za ka rama ko kawai ka san dabi'a ta zaki ka dauke wa kafa in a daidai da ba ka bai ko ba yadda zai rika zangan ba iyaye sun shi ne san kiban na ta iyaye to shi ne ma ne yake cewa a wannan ya zaji idan kana ji iyaye wani to ka zaki iyaye yana rabawa to shi ke in ba bai raba ba dai zaki iyaye na kai حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت محمد بن الحارث بن سفيان يصوم لا جمع مر بن العاج ابن سفيان هنا هي سوى أن حرمة بن إياس لن يروى ابن إياس wani babban ƙabili ne don shi a lokacin sa malamin alaran ma ne gargara eh to sai yake cewa akbarahu ya waji labari annahu tali abdullahi bin amr bin al-as ya ji abdullahi dan amr bin al-as wanda mun faɗi shi a baya abdullahi dan amr bin al-as da shi da mahaifinsa Abu dan Asim ya girma Abdullahi ne da shekara 11. Uban ya girma dan da shekara 11. Shekara da ya bai wani abiya. Kuma ne yake shi Abdullahi yana da wato girman jiki ji ko Ibn Asim da jere ne. Sai ran so ya ba wato ya samu da ya da tsara shi suka so dauka haka yawa da kani. Ana ba da wani wuri ke ko? Sai dan ke zama abokin ka. to to da haka ya bai shekara jari shi jaran nan wani yana magana yana cewa an san ya ne wallahi a ce mutum ya ji ɗansa da shekara goma sha biyar to tun nan ana ran mali yana da bincike shi ne ka daina rantsuwa ta ce ka wata abdullahi bin amur bin al-as da shi da ɗansa da bai ko ta amur bin al-as sai ya ji ruwa ce wallahi ne ba san wannan ba nake to akwai ka koma sai ya kanka ka duba za ka bambancin shekara sha biyu ibn Awf bin Asiya lokacin da ana wannan fitina kace shi duba annabi ya kalle shi wata ran yace wannan duk inda ya je ka bi Abdullahi annabi ya ga Abdullahi yace wannan mai zulla kai wa biyayya to da aka zo an saji wato rijuwa tsakanin Muawiya da Sayyidina Ali sai rokin shi an dan hasin yana tare da Muawiya shi kuma Abdullahi baya so sai ya zo mu da yace sai ya tuno da ya ki mun sai ya tuno annabi ya ce duk inda za ki yi sai ya ji amma ji da takobin san da ya rigima ya koma gefe ya zauna shi ba ya shiga akai kora a dawo ba ruwan da shi yana da yin biyayya ne saboda annabi ya ce ya bi shi amma shi ya shiga rigima kamar yadda za Abdullahi ɗan Umar suke ka ce su ba inda za su goya ba da kana ta riga fata to shi ne Abdullahi bin Amr bin Al-As يقول يا جوا من الكبائر عند الله تعالى yana da manyan laifuka a gurin Allah madaukakin sarki an yastabba rajul biwalihi mutum ya janyo baban sa zai ko kamar da wasu aka dabi'a ce wai shi wasa ne musamman wasu za ga abokin su mata dabi'a su shine wasa ne ta je da zuwan kifiri wai za a ga sai a ce wanda kaza kuma sai a bar junan uban tana da cikin yanzu in kowace ta zo to misali sunanta Maryam Yusuf to abodin ba sunanta Yusuf sai Yusuf waje ne sunanta to idan sai ne bima ko ba ba za a kira ta sai ya Yusuf haka za a ce shi ne abin da wannan kare gaje shi ne ke da taka wata kawai mu ta taba ya haka ta zo hutu wata ta zo ta faɗin zuwa ga wani shi ne zai ba gidan nan ba wallahi kike ka kuma yi dine da duk ya zane kin ga ba kun kai kika zo wallahi gulala na tsoka zane ba a yi a gidan ka ga an ce gantaka ce cewa sunan uban ya ji za a amfani da shi ya mutu bai mutu ba da shi dai za a amfani kuma shi ne kuma wai gaisuwa burgewa da ce shi ya sai ke sai ke yawa ne sai a faɗi sunan uban saboda haka ba daidai bane to mutum ya san yawa mahaifinsa zaki ko mahaifiya yana ɗaya daga cikin manyan manyan laifuka Allah ya kiyaye babu na sha biyar babu uqubati uquqil walidain babu da zai magana akan azabar musgudawa shi ne wato uququl walidain sabawa to ka fassara shi da musgudawa musgudawa da musgudawa iyaye حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي بكرة يا سلام أبي بكرة نعم يا سلام wannan ake makarantar yana shiga kuwa ya suna abi bakar ta na gaskiya a cikin da ya wani abdullahi kowa ma ya abdullahi ba sunan sa bane ya sunan abi bakar ta a cikin da ya wani to zan faɗa yanzu amma idan aka zo karatu na gaba aka manta to ya zama kuma a kwando ake zuba ruwa sunansa Nufai ibn al-Harith Nufai ibn al-Harith shine sunansa Nufai ibn al-Harith da ba da kurka manta duk a ce me alkunya din da ya kamata a rike Abu Hurairah Abu Dar Abu Abu Abu wani ne Abdullahi bin Abu Musa al-Ash'ari duka wayannan da za a kawo kowa yanzu kana rike sunansa saboda haka ba daidai bane gaskiya a rika wannan sai to shine Nufay ibn al-Harith annabi sallallahu alaihi wasallam kana daga annabi kira da wuce Allah tabbata a gare shi yake imamin zambi babu wani zunubi ajdaru an yu'ajjila li sahihi lil uquba da ya fi dacewa da a gaggauta wa ma'abocin yin azaba shine ajdaru ga shi nan dama ajdaru shi yana nufin kuri fara gudu kenan wanda ya fi dacewa a ga wata hadisin na bukari انظروا الى من هو اسفل منكم ko wala tanzuru ila man huwa fawqakum sai ke fa huwa ajdaru Allah tazdaru ni amadallahi alaikum burka kallan naka da ku kar ku ruka kallan naka da ku shi ya fi dacewa dan kar ku rai da ni'imar da Allah ya yi shike nan shine ajdaru mafi dacewa to shine yake wato lallai babu wani zunubi da ya dace a gaggauta hukumar da babu yinsa a gaggauta ba abokin yin sa azaba a duniya ba a bayu da karo lahu inda abin da aka tanadan masa shine bayu da karo inda abin da aka ajiye masa na azaba min al-baghi yana hukunta ko zalimi ko hukunta ko zalimi duka ba ta rasa wa ayyatu rabi da yake zunubi me zunubi ne zunubi shine kaje wanda baya zuwa ba shine zunubi da neman lada shine zunubi hadisin bukari annabi yake laysa da wasilu fil bukari walakin al wasilu ko walakin al wasila allazi idza qudi arajuhu wa kana me ramuwa ba shine mai tada zunubi ko inda ba ta ce tana zuwa ko in za ta tambaye ka uwa ta ce ta fazo wanda wanda ni ma ta zo to wannan ba sunan da zunubi ba ba shine wanda yake sa a yalwata ai wanda ba ta zuwa shirye mata kawai zuwa da zo ma tsammani shi ne zuwa amma wannan ramuwa kuke kuma ba haramun bane ta zo a zo ne buci ke nan zuwan ka buci ta bayar a bata ta je a zo mata zuwan ka buci amma duk yawanci yanzu da za a ga buci ake yi eh ba ba buci haramun bane kan ba ta su ne mana eh amma dai su sani cewa ba shi ne zuwanci ba to shine ma da yake wakati a to rayu da yake zumunta idan Allah yake cewa ya ayyuhan nas inna ma baghiyukum ala anfusikum kin so ki ya ku mutane ku sani duk wanda ya mugunta kan za ta dawo idan yake wala yaqul bakru sayyi'u illa bi'ali in zaka gina ramu mugunta da yaji da gini dan wallahi kanka zai dawo kuma ku aura ku gani mafi yayoci in suku wanda suke zuwa wanda ake zuwa gurin siyo wata asiri wallahi ajiyar rayuwar sa auto da yake zama duk wanda yake ya bawa shekara talatin baya idan ya san wani da yake bokanci ya tuno ke gani wallahi ba su yayi wasu abun kan su yake kowa zai ga kowa abun to da yake shi za ba gida amfani wannan tabi'a Allah ya kiyaye حدثنا الحسن بن بكر قال حدثنا الحسن بن عبد الملك عن قتادة عن الحسن عن إبراهيم بن حسين إبراهيم بن حسين شنو wanda ake ba da labarin cewa malaiku suna yi masa sallama yana da cikin manyan sahabbai قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون في الجنة النبي يقول sahabbai da za ku ci ko me kuke faɗa akan shi a nan jina wa shurbil khamr da shan giya wasan kaki da tada me za ku ce ko me kuke faɗa a kanku kullu zai muka ce Allahu wa rasuluhu Allah da wannan sa su suka faɗa kana jin ce hunnal fawaid wannan da duk da ku ba dai su ababai kyawa ne alfaja ne dukan su ababai kyawa ne ababai ne masu nuni kuma alfaja ne wa fi inda al-uquba sannan duk wanda ya yi daga cikin su za a yi masa uquba za a yi masa azaba ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir shin ba na ba ku labari ga mafi girman girmai ba kamar sun ce ba biya ba idan Allah sai annabi yake ashirku billahi azza wa jalla yi wa Allah mai girma da ruwa ya shirka wa uququl walidaini da mujjura wa iyaye wa kana muttaqiyan annabi a cikin gidanki fa ta faza ai faja nasar mutawar shine fa ta faza sai annabi ya tsinta ya zauna sosai kale yake wazu da ƙarya ba ce da zuba ƙarya kanta dan zawo a ko da zuba wa kansu kana wani za ka wani zai ƙarya ko fata budi kuma bai damuwa wani lokacin da zai zo ya hira ba shi ya san wanda yake gaya wa ba sun gane ƙarya yake amma zai dora ko ba ka bane akwai hirar da za ka wani da ya zo ya fara yi wallahi za ka kowa zai yi yana kallon ko wanda ya kalli wannan ya maza an gane kai ya yake amma saboda karfin hali sai tura Allah ya zo babu bukaul walide babu da ya shida babu da zai magana akan sanya iyaye kuka Allah ya kare wani da ibnu islam ba eh da ba da ibnu da ibnu islam saboda akwai wato an ana gagar da masari da kuma al-hakam ibn abdul muttalib min malik shi kuma baridi ne wala sai ra'a saboda haka yana da magana babi na sha shida babu bukawul walidai babu da zai magana akan sanya iyaye kuka me yake nufi kaga akwai kukan dadi ba shi ba a kukan damuwa saboda ta ba ko magana mutum ya sa iyayensa kuka idan kuka ai akwai kukan da aka kuka ne sanyi kenan wanda da zai shigo ya ce umma rabiya muke baka saboda murna kaga tana kuka ba irin wannan kuka ba wannan kuka ne ba da Allah zai ba da lada a kan domin kukan farin ciki kenan shine wanda da shi yake cewa da zaka tare shi da bayan hannunka zaka ji sanyi ne saboda daɗi ne amma wanda yake da damuwa ka sa bayan hannunka zaka ji da tuni saboda kuka ne da daga cikin zuciyar ma wato adame wannan ruwan ya fito tana cikin damuwa a wata waya tana da Qur'ani wa imani to sai yake cewa hadathana Musa qala hadathana Abbad bin Salama a can gurin sai yake an ziyara bin Mikras an Aisala kaga zo daga Aisala wannan Aisala din kaman fade ta ba amma ba faɗa ba da yana cikin kawari yana cikin kawari shi wannan kai sala shi ba kan gobe da kuke kun bane yana cikin kawari jawa Allah ya ba da jidi wannan wa'azin Allah yake da jidi ya kuba ya dawo ya zama mutum shi ne da kawari din kawari ya shi ne wanda kowa an ne zau go eh inda wato dabiyo ba su kaka da jama'a kana sallah ba aka ce shi ne kawari ga Allah ya ba da jidi ya mutu a jidi dan tu'o ba kiri suka suka tuba dan yana dan aya suna da ya ja su da saboda wani su duk alaran bobi ya ja su da suka rika buga to Allah yake rubutu wannan mutum dubu hudu suka yi dawo sauran kuma suka ji kira kan abu to shi dai da yana cikin manyan malamai shi ma ya gamsu da maganganun Abdullahi da Abba sai dawo ya duba annahu kana bin Umar ya kuce ya ji Abdullahi da Umar yana cewa bukawu walidaini sai iyayen kuka da wani saba musu min al-uqud yana daga mujra wal qabair kuma yana cikin majalis da Allah kiyaye mali yake babu da wajen walidai to tunda an zarta kuka kuma babu da zai magana akan addu'a ta iyaye wata wani gurin da yazo babu da wajen walidai addu'ar mahaifi saboda haka iyaye duka حدثنا معاذ بن قبالة قال حدثنا هشام عن يحيى هو ابن ابي كثير عن ابي جعفر انه سمع ابا هريره يقول يا جاء ابو هريره yana cewa wannan hadisin banda abu huraira Abdullahi bin Awd bin Asma ya rawaye shi Ibrahim bin Hussein ibn Badda wa shi ma haka irin wannan ruwaya saboda haka hadisi ne mashhur yaqul yana cewa qala nabi sallallahu alaihi wa sallam annabi alaihi salatu wasalam ya ce kuma hadisi ne haka ne insha Allah salatu da'awatin mustajabatin da wannan addu'o'i guda uku ana amsa Allah ya amsa su la shakka fi da ba ku kwanto a cikin na farko da awatul mazlum addu'a wanda aka zalunta wa da'awatul mukafir da addu'a wanda fi wanda yake ka hanyar tafiya ya daidai ka ba shi kallon kuke da Allah ya ga ba ya kama addu'a eh in ya wurin tafiya sunansa ko da ba zai fi awa ɗaya zai je dawo ya halatta a bashi sallau kuma ni za a amsa wala ala wajil walidai da ala waladihi ba da addu'ar iyaye akan dan su wata ruwaya wada wada wajil walidi ala waladihi ba ala waladihi ko waladihi ba ko waladihi kai a wata ruwaya da addu'ar uba akan ɗansa to wannan kuma addu'ar iyaye kaga da uwa da uban kenan akan ƴaƴansu har ya ga ce ala bakar addu'a ce kuma shi addu'a ce yayi ba ba zai ce Allah ya shine ba mutuna kawai za su kuka su addu'a domin ba ya bai waje Allah ya dau musu batai Allah ya kare sai ya gari ba akwai iyaye akwai dadi amma akwai wahala eh suna da dadi sosai in ba kai ta ta ba sai ka zabi حدثنا عياش بن الوالد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قتيب عن محمد بن شرحبيل أخي بني عبد الله إلى السن كاتمين وأتو أنه عليه الصلاة والسلام يا أدم يتكلم أنا أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول yake na ji ban zuciya da wuce Allah tabbata a gare shi yana cewa ma ta kallama mawludun lillahi fi mahali babu wani abun hawa a haihuwa daga cikin mutane da ya taba magana a cikin bangoyo shine almahadi wa kana fil mahadi sabiya ko fil mahadi sabiya a cikin bangoyo ke illa isa bin maryam in ba annabi isa dan maryam shine ake cewa dalabu da ilmi min almahadi ila lahadi neman ilimi daga cikin bangoyo ne zuwa lahadi shine kabari shine allah wa sahibu jurayj da kuma wato wannan da ake kira juraidu su kare suka taba a wannan ruwaya amma a cikin surat ali ibrahim ibn kafir ya kawo wani hadisi da annabi yake cewa ba wanda ya taba magana sun bango game da mutum sai kawo inda mutum bi sai kawo kai na hadisin mutum shine nawa na wato ashabul hudud wakila ashabul hudud annar zatul waqud wannan jaririn da yake babarsa umma shiga akan gaskiya kike wani sarki ya zo da ta kace jama'a ya yi rabi ya da kita fi wuta duk wanda yazo yake ba shi ne Allah waje shi a tura da tabo ita ba wani ta yadda da Allah amma tana so sai ta to to kai da uwa da ta tsaya tana ji je jaririn yana tsumma goyo bai go ta liwa sai ne ko yake umma shiga akan gaskiya kike je ki ba ku ita kuma ina Allah yake cewa kutila abu kudu النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون في المؤمنين شهود وما نقموا إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد ba ne kai mutu wannan azaba ba dai sun imani da Allah wanda yake mabuwayi abun gobiya sai Allah yake innal ladina fatanu almu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum azabu jahannam wa lahum azabu alim to wannan karawa da sahibu yusuf amma matsalar shi a cikin da inganta cewa yaro bane wace yake shahidu bil aliha to shi ne wato in ka da kabiru da aka bada labarin wani suka ce a tafsirin kana duba za a zo tana kawo amma shi isra'iliya cewa jariri ne amma gaskiya ba authentic magana da ta nuna cewa jariri wasu ma sun ce da yankin gidan ne ba ka gano da yankin gidan da za a dace amma dai wayannan muna da nasi da ya inganta cewa mutum uku nan dukan akwai hadisi a kan sai kuma wancan yaron na riyadu salihin wanda ya zo wucewa ko wanda mutum ya zo wucewa yaron ya ji wanda take shayarwa shi ba za ku kuma shi ba hadisi ta ya inganta za ku iya tuna shi cewa Allah ya sa ɗana ya zama wani ya ji ya ce Allah ya sa kan zama kamar wani wata ba ta dato ana dukan ta ana dukan ta ana cewa ta yi zata ko kace Allah ya sa ɗana kada ya zama kamar wani ya ji ya kalle shi Allah ya sa irin irin da zama domin kai zalunta ta to shine yake cewa wannan irin yaro ne ana nema ba dadin duniya yana sai ya saki nonon sai ba ta alƙura yace wancan da kike gani a zalimi ne ya zo yana ta amma ana zo a baya wannan kuma zalunta ta aka mutum ne kirki ce kaza kaza to kun ga shi ma hadisin sa ya inganta yau to wala mu je zuwa mala yace ina ya rasulullah sai aka ce ya ma ya nabi Allah ya annabi Allah wa ma sahibi jurai wane ne ma abokin jurai kuma wane ne jurai din kana yake fa inna juraydan kana rajulan rahiba shi jurayd wani mutum ne mai bauta shi ya rani da ibada asalin jurayd dan kasuwa ne to da kasuwanci ya bare ban wata shi yake bara da shi kasuwancin da ake faduwa ya shi kasuwancin da tijaratan nan ta bu kasuwancin da baya karewa shine yaje ta akai mafuka tauba kasuwa wanda sai da sai kawo shine sauwa a larabci ta duba da tsarin arab sauwa shine dakin da yake da tsawo sosai shine sauwa to da aka ba wannan zai ji gaske kawai yake bautawa a ci saboda kaga wannan kasuwanci ne da ba faduwa don biyayya ce ga Allah bauta ce ga Allah wanda ko kun ka ga kudin ko daren ka shiri ba daren ka fadi sai ce shi wanda ba a faduwa zai sai za mu je ta bautar Allah to bara mu wa kana ra'ayi bakari wace kana rajula rayuwar fi saumatin lahu yana cikin saumarsa shine wannan take kamar kado kamar bukka wa kana rayu bakari yana ciwon dabbobi um shanu ya awu ila akbala saumati yana kaiwa ya kowo shine ya awu idan je dawo shi wancan rayu janamin ne ko rayu baka idan je dawo daga gurin aikinsa daga ciwon sa zai zo karkashin tunda wannan bukka tana tsawo sai zo kasanta sai zauna ya huta shi wannan mai ciwon da koro sai zauna ya huta sai da guri kyawa shine ya wuyi ila asfala sawati yana zuwa ya fake a karkashin wannan sawma ta jirai wa kana timratu min ahli al-qarya wata mata daga cikin mutanen garin kuma tattalibu ila ra'i tana kaiwa ta komo zuwa ga wannan mai ciwon abin nufi kina kin saki idan ta zo gurin sa wato ta gaba abin da za ta yi ta koma shine tattalibu ta kai ka komo zuwa ga wannan wato mutum ba ta ummu yau wata rana sai ma yaji ta zo ma jiwa shi jirai fa kana ta ce ya jirai ya kai jirai wa huwa yusalli to a lokacin yana sallah fa kana shi nan sai fada a ransa wa huwa yusalli yana sallah yake ummi wa sallah yake to ga mai ya ta ga sallah fara'ayu asira kana da wuce ne fifi ta sallarsa akan kiran mahaifiyar kuma sara haddi misaliya sai da ƙara yin jela karo na biyu akwai ta ruwaya da wata ibrahim bin husayn irin wannan ta jira na ma ta zo da bambancin lafiya da wata ruwayar sai aka nuna zuwa sai ta dawo har ta uku amma wannan kayan ya ka nuna a lokacin jela ta kira ta kuma kira ta kuma kira to sun magana kan bi misaliya ta kara kwalla murya ta ce juraidu tunda aka mai yi fa kana dinan su ya kuma fada a ransa ummi wa salati to bawai ya ta ga sallah fa nan ma lam yujibha har yanzu da an mata ba kana sai ta ce la amata kallahu ya jurai kada Allah ya dauran ka ya kai jurai in ji mai biya hatta ta zura fi wajhil mubtara hatta kun ido hudu da karo bakar addu'a kamar a ce Allah ya haɗa ka da shirin zaro shine a hausance a kan Allah ya dora yau ka je kun yi da hudu da zaro sun man ka rafa ta jiya ta ta yi kuɗi ta kira ya ki auza bauti almani sai aka zo sarki wata rana da kilkar mar'atu walada wannan matar kowa ya san ba ta da miji ita wannan matar ne zuwa gurin da kiwo sai ga jawo kawo ta ta hanyar ba gudu fa qala mimman sai kan yake ne da wannan dan dawaye qala take hijira wanda dan jira ne qala a wata ruwaya ta ta Ibrahim bin Rukayn sai da taje kuma ta inganta sai da taje ta mika kanta ga jirai ya kure ta ta ta zuwa da neman ta kafin ba ta samu wannan sai ba ta tafi ta ita shi wa haka sabo to a gidan akun nabi to da ta samu wannan kuma suna harkar su abin da ya faru sai ta ce kawai jirai ne to haka ba a dawa take tsakanin da addini da kan duniya wannan adawa tana a duniya ta waje kuma duniya ta gani wannan kai فشاء الله ولي أعوذ بك من خليل الباكر عيناه جرياني وقلبه يرعاني إذا حسنة دفنها وإذا سيئة عداها فإذا إن شاء الله يجمع شر أما لي هذا أقول لك هل دنيا سنة إيه دعوني يا الرحمن دعوني يا الشيطان haka abin da ake buga Allah ya kiyaye to shine ma ne yake sai san shi yake kale yake a sahibu sawa sai baba shi ya kama shi ba abokin wannan daki da yake ta bauta qalat na'am take kwarai ko shi qal sarki yana jin wannan sai ya tada kai ya hukunci sai ji idi musa wa ta hu kai ba da hawa kuje ku rusa wannan daki a je munafiki a je a rusa wa tiridi ko ku kawo mai a waccan ruwaya har sai da aka nuna suka kawo suka dauro hannayen su a wuya suna rage su suna dubure maka ku da ku je Allah ta'ala kai ka fi kowa ibada ko da an yi magana wa'azi ku ne da ku ci a ce kaza kaza suna dubure masa kai a tsawai ba hannu a wuta arwaya imran bin husayn saboda haka suna zuwa fadarabu tawba aka wujin fu'ud sai suka rika dukan wannan tawba wannan takin nasa da a gatari ba gatari da sunansa diga shine alfa'a ba ta riya wani kara nama ne ko alfa'a shine wato diga suka dau diga suka rika rusa gidan dan yana ciki ba hoton ruwayan sai ki yi ana tsaka kasa to shine kafin su ta abu da rikito ba su yi suka kawo duk da haka suka ture dakin suka rusa rai suka da tsori wato jami'i ne na alfa'a shi alfa'a hatta waka ta sai da wannan sauwa ta baki waja'alu yahu ila ulqihi bi hamdi suka daure ya hannayensa a cikin wuyarsa da igiya thumma talaka bi thumma tulika bi da naka ta fudi fa bura bi ala al-mu'minin aka zo wucewa ta gidan karuwai dawa da mata daga gidan karuwai take tawowa ta zo gurin wannan mutum aka zo wucewa ta gidan karuwai fara'awun da da ya kalle su kawai bata bata ba sai dariya shi dirai ba wa Allah sai murmushi wa walla yanzurna ilayhi billah suna kallon sa a cikin mutane su wannan karuwa fa kana malik sai sarki yace wa ta zuwa hadi me wannan yake nufi wato wannan murmushin da yake da yake nufi kana yace ma ta zuwa me kake nufi kana yace ta zuwa anna walada halika ko ce wato mata tsoro hadi ne wannan matar take nufi sarki ya tambaya sai shi jure ya ce mata tsoro me take riyawa me take kilemi shine azabu kilemi shine azabu riyawa kana sai yake tsoro anna walada halinka sarki yake tana riya cewa wannan kan na ta ne kana sai yake an ta an ki tsoro da sai kina riya haka ya kalle ta ita wannan matar qalat na'am tace kwarai kuwa qala dai ce aina hada sabi ina wannan jariri ne qalu huwa zati hijriha sai ta ce gaji na akan tiyarta ina jariri ne ke aka ce gaji akan tiyarta fa qala alai sai jirin jibi ya kalle yara qala dai ce man abuka yace jariri waye babanka qala yace ra'il baka yace wani ne kiwon jariri inji jariri alal mali ai suna jin haka sai zan biyo biyo yake hankalin ya tashi kowa dai wanda ya kalli wannan wanda ya kalli wannan anaja alu sawma ataka min dahabi da Allah ya bada abu abu dai mu ƙara gina wa sawma dakin ka da gwal da gwal ba yanzu za a gina wa ala la yake baya su قال يتي من سيبرتي سكا في قال سكا في من سيبرتي دون أذربا قال لا يتي بايا قال فما نجعلها نجعلها رزقة دون بلا مجنبا قال يتي ردوها كما قال kuma yan mun aiki na kamar yadda yake yadda aka yi da yiku laka ku je ku yi mun da laka haka nake zan aiki kana da yake fa man ladin da ba da ba sanka yake to me ba ka burmishi ne ka kai dariya in sarki kana da yake amran arabi ne yake al'amari ne da na sani shi ka ne dariya me sani shine adraka ni da'awatu ummi yake addu'ar bayan da ya dace ta kama baki shi da lokacin da aka zo ya abu sai murmushi yace lallai addu'ar ummati ta kawo kai ba a yanzu idan ka ka zo da kai yana cikin yatsa yana faduwa to kilo ne ya faru a gurin aiki yana sai ma ana sai sa ka kurobe shi ka kilo Allah ana sai ma barazana kan kilo in ka ga ba kai matsala da wannan to shi kenan ko shi gaba da haka wata jarabawa ce za ka tsallake in dai za ka rike ba addu'a ko ba rashin gaskiya kai ba wallahi za ka tsallake yana ganin wannan da yake da ilimi ne da yake a na ayatu wannan addu'ar ba yake kuma akbara mu sai sake labari da wake kun ji kun ji kun ji abin da yake wani duk da cewa ba a lokacin su ya halatta kana sallah idan ba ya ji ya kira ka kawo ka ba da yake kai ne kike ce a yanzu kuma sai ka gyara murya domin shari'a su ta bani Isra'ila ba irin shari'a ta wuce kuma idan ka zo sai kai bayani ba bayan gudu da lokaci ko bayan da ka lokaci umma da abuwan da Allah talla da shi ko suka ce kira kula shi sai ka kira ko ta amsa kafara amma sai wannan da shi a jaran murya idan dai ki ka san su sallah take kuma iyayen mu suna da wannan ba za su ci in ka gaba ka zo shikenan ba ka da wani iskali da wannan jira da kuni ina da lokacin da ya shiga ya shiga ko na yawa ko mun ga yawa kana ne yawa da sarawu ke ku aka da rawa awwal da rawa da yi ana da rawa da da wanda ko da rawa da shi da shi ya yi ba na kila na zamanin annabi alaihi salatu wasalam matar da kai wa'azi sai dai a zamanin sahabbai zamanin sahabbai suna da aisha din masu wa'azi ne ya isa kuwa garo yawa amma zamanin annabi ga annabi wane wa'azi ga annabi wane wa'azi ai ba mai wa'azi tun daga da yin wa'azi na wanda ake wa'azi shine ai ga babban makaranta ina kuma za amma ne zamanin sa bai ba dan sa bai ba suna wa'azi bare kuwa suna nan da yawa gashi nan nisawu sana'a da ulama ba aunin littafi wani malami wani malami wai matan da suka yi producing suka yi producing malamai kan malamai saboda goje wasu yanzu ko imam malik baban sa malama ce aliya malama ce imam bukari baban sa malama ce muna da su da yawa a tabi'ai da tabi'i tabi'i akwai wallahi wa alaikum salam na alharin yawa ko ni ba ya a da Allah alharin an su daga maza ne da mata ko maza kawai ai shine na faɗa nake shine dan uwan ka zuwa makarabo Allah ya jire ka abin da aka yi cewa aka ya ma muka yi bayanai da a bayani da giya da abin da ya gaba da ka bayyana da kyau ya ba shi ne saboda shi ne dan uwan ka shi kuma ya ba shi ne ba dai ya bayi da jiyo dai ba matarsa ko ya kira eh eh ba ku bai ai ba ware ba ware wai mata mata mutum ne ko wanda ba mutum ne ba da ba tambayar da ake hal kuffaru hadabu da bi furu'i shari'a haka ce cewa idan Allah yake kada ai kaza shin hadda kafirai ko ko banda su dan kafirai ne malamai suka ce kada kada da ba da jinji kowa da kowa ko ba ka mutum da bawan naran su yana kada shi da tun da Allah yake kada jajiya to bai halatta ka dauka kamar su ta ba saboda ne kun ce da robi ga na kafirci ga na jangiya ko an kawo ba kayan kirki ne sai yanzu ka ce an killa da giya ki kama da zan ci amma dai giya ba za ka yi ko kuma har ko kin kama wani abu da giya a saboda gurin aikin ku daya sai ka ce a zo tun da wancan su John su kaza su kaza ba ra'a ba su ka ba su kayan ka ta hanci ko ko a kan me aka zo aka raba wani abubuwa ka tafi NYSC na haramu ne kai kake ba za ka da naman kare aka raba muku bukari kace kai ba za ka ce ba za ka ba su su John yawwa ko ana raba kwando misali da ake yi a ce kai ka ce a kai ku haramun ne su zina amma ku tunda ya halatta ku yi kaga da barza zake da sai zai ka baji waye ya halatta muku ba mu to irin wannan ne wannan shine abin da muka bayar wallahi a'lam Eh mada din ba da aula ba ka dauka ka ba matarka shi wannan eh ka dauka ka ba matarka ba ne bi bane a kawo ba gwani yanzu zobe na gwani kai ba za ka sa wai ka dauka ka ba matarka ko bai ba mata to ka sani yawa zumunci zai zai kuma da wata maganar zumunci a ciki sai ma za a iya kawo wani abu yanzu ka tsallake matarka ka ba wa ba domin kai ka mutu da gidan wannan gidanka an wadatu da wannan abu shine kawai kuma ba wadatu ba kawai kai abinka a hannun yake ba zuciya ka ba abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya rawa da sa wannan muka yi kuskure Allah ya jira akwai da jira da nabi an ce ba na ilimin ba ta a matar ya yi ta tara su kuna fata Allah ya kuskure sarki ya ya maka rawa shi kuma wanda aka rasu Allah ya rawa shi duniya da hakuri Allah ya rawa shi duk iyayen mu da sarzamu da gaskiya Allah ya rawa shi كبير الجلال والغرور يرجع وتزول في سلسية وتأثير الإيمان ألا يدل على الاختيار الاختيار في بعض الأمور ألا يدل على الاختيار الاختيار في بعض الأمور إن الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على